بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كقدره ومقداره العظيم يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المخضر فلتدافي بنظرة تأتي لنا بالزفر
wasalifati shehu ya ce da fatar wuya na au kahili ko kuma wato kashin gefen cikin nawa sun majanibi sannan kuma wato kuɓi-kuɓi nawa fa kulli li khairil khalqi bari dukkanin tagafiyayyen halittar Allah ne bal hal bari mudahila abin kimsawa ne annabi cikina annabi na cikina dukkanina annabi ne na'am wal aluna na bayar da iyalai nawa wal da auladu yayaye na duka na manzon Allah ne Wasahabu.
da sahabbai na summa ma hawa amuli mulkan sannan da abin da duk yan yatsuna hannuna ya tare na mulki wa ma kana dajina da abin da yake cikin gurare na da kamfaye na da ɗakuna na da ga- dajina kenan kawai a ce nan gidan shehu ne waccan gonarsa ce can kangonsa ne to da duk abin da yake cikin nan da abun duk na ba annabi can kuma da abin da ɗan yatsuna ya mallaka duk wani abin da yake mulki na ne ka awa amuli mulkan kenan duka na na manzon Allah ne na'am tasattartu an dahari Shehu ya ce na suturtu daga barin sharrin zamani na bidaha da muhammadin ɗa Muhammad sallallahu alaihi wasallama na samu wannan wa tsaruwa.
man kana lil mukhtari Wanda duk ya kasance tare da manzon Allah kullum yana tare da ma'aikin Allah kamar yadda nake man fakka amina ba zai gushe ba yana amintacce ba abin da zai faru. Duk juyin bala'i amintacce wanda yake tare da annabi. Eh, Saboda haka 'yan uwa mu riƙe. annabi kawai zahiran wa baɗina
fama rafa al ayyamu rabi'i shehu ya ce kwanuka ba ta san gidaddaji na ba wa ma darasu mati ba ta san sunaye na ba abin da yake nufi da ayyamu musibu na cikin kwanuka da lokuta kowane zamani da kowane kwana da musibu irin nasa na Allah to musibu na kwanukan duniya ba ta san gidaje na ba ma in an tura musibu ta tafi ta farfada in to ba ta san hanyar gidana ba ma kuma sunayen da musiba za su fada kan wane kan suwa ne to musibu duka kakan ba ta san ma sunaye na ba ma arafa ayyamu wa ma darasumati me ya janyo haka musakantu ahmada Mu- tun dai da na zamanto ina mai zama da annabi ahmadu kadina ina mai zama dai tare da shi a zahiri da baɗini don haka musibu da bala'o'i ba su san na ba ba su san gidaje na ba wa ahmadu sirru zati annabi wannan baitin ba ana amfani ana rubuta shi ko adadin adadin muhammadu kafa 99 kuma arafal ayyamu rabbi wa ma darasu ma ta musakantu ahmad qadina in aka rubuta shi adadin sunan muhammadu 92 aka nade ko ka sa kwalba ko a wani abu a samu a gida a kafa aiko lafiya Waila na balanza inda an yi wannan ko mota ne ka samu ko gida ne ko kanti ne kai ko gari ne za a yi kafi ana so Allah ya tsara garin da bala'i Allah ya tunkuɗo alkhairu a rubuta wannan a sa duk bala'i Allah zai kange garin. Alhamdulillah. wa ma arafa al-ayyamu rabbi wa ma darat sumatiya ma zakantu ahmada qadina kuma na abu ana dugu-dugu ana jefe-jefe maza ka makarantawa a gidanka kuma a rafal ayyamu inda dama ma a gewaya haka ai muka yi ta yi lokacin da aka yi bama bama nan nan unguwa haka muka yi ta gewaya kuma a rafal ayyamu rabai wa ma da rasu matiyama sai nan ya zama nan ne wajen tarewa annabi na an rike ko na'am shehu Allah ya Na'am.
saka. wa ahmadu sirru zati shehu ya ce ahmadu sallallahu alaihi wasallam shine sirrin zatin Allah wa zatu sirruha zatin Allah kuma shine sirrin nan na Ahmadu tasawa ala idraki jaldu wahina tasawa ala idrakihi aljaddu aljaldu fata wahina mai rauni ta sawa ta yi daidai ala idraki a bisa riskarsa na sirrin nan na zatin Allah da ya zama shine sirrin Ahmadu da kuma sirrin Ahmadu ya zama shine sirrin zatin Allah to maimakon shehu eh, sai balaga duk halittar Allah ta ba za ta iya ganewa ba ta gaza sai ya ce aljaldu fata wahinan mai rauni duk fata mai rauni sun yi ɗaya a wajen raskar wannan da fatar ka da fatar rago da fatar sa da fatar raƙumi kai duk wata halitta dai mai fata sun zama ɗaya ba mai iya gane wannan Mm, shi sa abubuwan sai dai haƙuri ba yadda za a yi Eh, ai ta haushi ai ta damuwa wani abu ya za a yi ya za a yi mara ladabi ya gane ba ma ganewa ake nema ba ji ma a fahimta an ji mai wannan a da wuya sai imani mu matsayin mu babba ne gurin Allah kuma goda Allah alhamdulillah wai ba wani abu muka iya da wani bai iya ba a'a mu dai mun iya an ba mu cewar an ba mu sirrin imani an ba mu imani mu mun ji muna cikin yominu na bilgaibi ne ko meye daga Allah da sirrin manzon Allah da abin da Allah ya ba wa waliyan Allah tun daga sahabbai har zuwa mabiyansu har zuwa yau duka baiwa ta Allah ta su to mu mun yarda wannan yarda shine babbar babban babban mukamu Eh, kawai zancen ka gane ko ka fahimta ma bai taso ba Eh, ka ga ka ji kawai kama yi imanin ya isa Mm, in bayan Allah suna magana irin wannan akwai martabobi guda biyu na'am shehu wanda ya ji ya fahimci abin da ake nufi a kyale yardar wannan wani abu ne daban in waliyai suka faɗa ka ji ka gane kafin a je ɓangaren yarda gane larabcin kawai ka zama salihi shi sa masu inkari da za su dinga tsayawa ma an suka ji larabcin kan masu tono zancen yarda sun dai gane larabcin su yi shiru sai a sa su cikin salihai to amma ka- ka- ka- ka- ka yarda kuma sai waliyi gane maganar waliyai sai salihi yarda da abin da suka faɗa kuma sai waliyi na'am to balle a shiga cikin fagen Allah irin wannan abubuwa da sai imani kawai Mhm.
bikanziyatin ice bikan ziyatin a taska ilahiya ne aw kuntu qabla ta'arufin ko kuma na kasance ƙaula ta'arufin tun gabanin sani ne taharraka min zasirri ta harraka ya motsa min da sirri daga wannan sirri ilahi Ma kana taharraka sakinan.
taharraka ma kana sakinan ya motsa abin da yake yi dankam baya motsawa yawwa
bi zaka bada tashtitu minna wa sirri daga wannan motsa wannan na wannan sirri da ya motsa sir- sirrin da yake a yayin kam bada tashtitu sai wato tarwatsuwa ya bayyana da tafariku shine alamu na halitta daga nan ne alamul arwahi aka samu alamu tashtiti to shine daga wannan sirrin ne bada tashtitu ya samu sai kuma daga tashtitu sai aka samu kuma wato bada tafariku tafariki ya samu shine daga nan kuma sai aka samu rarrabuwa ana dunkula alamul arwahi ana nan ana nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya motsa da sirrin nan na ma'aikin Allah a cikin alamul arwahi sai tashtitu sai ruhihika suka daidaita suka daidaita to daidaitan ruhihika shine suka samu shiga bodis jikuna daga nan kuma sai aka samu kowa ya shi shiga duk an san juna fa to sai tafariki alamun tafariki sai aka hayayyafa aka hayayyafa shikenan wannan an haife shi ina can waje kaza wannan yana waje kaza sai aka fafarraka kenan to wannan alamun mukan nan duka uku nan daga sirrin manzon Allah ne amma shi ruhi ɗaya ne duka ba ruhin da ya ce ya girma wani ruhi in ba ruhin manzon Allah ba da kakan kakan kakanka da ruhinka da nasa sawo'i na tare suke komai jikin ne aka zo alamun tafariki aka zo na alamun tashtiti daga alamun tashtiti aka shiga alamun tafariki a nan ne jikuna suka girma juna yawwa sai aka samu daga tashtiti da aka shattato kakan kakanka sai je ya haifo kakanninka da kakannin kakannin can sai can ƙarshen zamani jikan jikan sai aka haife ka jikin ne kawai amma ruhin sawo'in juna ne
wa ulliftu min zaka zamani ni ko shehu ya ce na ratayi da manzan Allah min zaka zamani daga wancan wancanan ka zamani har izuwa huna nan na ratayi da manzan Allah azka salatihi mafi tsarkakar salatin Allah ala badinil asrari ya tabbata a bisa cikunan nan na sirrorin Allah shine annabi Muhammadu ma al'ali tare da alayansa aw man kana lil badri Abubuwa ka'ina da duk wanda ya kasance kasantacce a badar ya dukkaninsa wato sahabbansa na halu badar radiyallahu anhum harful wawi na'am ما أتى بماء مصطفى أمدا أسوى عن العبد والأحباب درا ولا كربا إلى غير نات والمصائب إن عدا علينا وينوبنا والضر والبلوى ويشغلنا أبو الأمين وذكره عن الكتم والأسرار في الجار والنجوى حبيب إله العرش مجمع شانه فتذكره إني ألذ من الحلوى والإملا وأنت العبد لله سيدا لسادة هذا الخلق حقا ولا دعوى أباه إله واحد متفضل كريم فلم يدرك له مدرك شاوى فمنه نوال الكل والكل دائما وقد تركوا من بعد زبره روا عليه صلاة الله ما أن عاشق إلى طيبة المختار من لا له شروى عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأهل من نال به غاية القصوى مدى القدر والمقدار من غير مرسل محمد الماء الذي راكب الكسوى وعبله بالمختار ما اخترت دائما لديني ودنيا ما إي على وفك ما أهوى أولي بالموتار ما صرت دائما لديني ودنياي على وفق ما هوى amin na'am shehu ya ce mahauta bimahin ya ubangiji Allah mahauta Mahauta ka aswan.
goge aswan munana munana namu duk wani munana munana mu Allah mun gode ka goge su tatas ba mu ba mu ne amma ka yi man haka ne bimahin da albarkacin mai share kafirci annabi Muhammadu mustafa abin zaɓin Allah ahmada mai suna Ahmadu mun gode anil abdi ka goge munana munana daga barin bawa inyas wal ahbabi ka goge munana-munana daga barin masoyansa su ne mu durran gaba ɗaya duk an goge wala garwa babu mamaki kuma Allah ya yi haka saboda albarkacin annabi Muhammadu
ila gairi na tanhul masaibu musibu tanhu tana nufi ila gairi na zuwa wani mu ba ta zuwa gunmu in musibu ta to sai ta ko wajen gairuna an san gairuna kuwa makiyanmu mahasadanmu eh, ila gairi na kan gulma sa'ibu musibu tana nufi tana tafiya zuwa wajen waninmu wa ina wada alaina in yi shishigi gare mu shi makiyin gairu na ɗin in yi shishigi gare mu ya mana rashin kunya da tabbata in ya sake ya mana fitsara to bari ka ji wa ina huna wa wuddurru sai cututtuka da damuwa da tsanance-tsanance su nufo shi wal balwa da bala'o'i a'a shehu to da ana ganin sabanin abu to sai a ce ƙarya ko da awa ƙarya faɗi shehu ya yi tintin ne da izinin manzo Allah kuma ga abun shine abin da laraba suke cewa qara'inul ahwali tusaddiqul amra zai ta gazgatar da abun yawwa Allah Ubangiji ka dafa Amin.
mana kuma lamari kofa ce a buɗe wanda da yake ganin ba haka wani ga shehu nan ya taba mu Ah, ba an taba ba kafin kai kwarai kuwa to na'am Allah ka tsare mu Amin.
na'am wa yashghuluna hubbul amini mu kuwa soyayya amintaccen Allah shine yake shagaltar da mu wa dhikruhu da ambatansa anil qitli kitili daga barin maki mai zagi mai suka ba mu san yana yi ba mu mun shagala da ambatan manzon Allah da soyayyarsa wal ashrari mun shagala daga barin asharari fil jahri a, a- a bayyane Wan najwa.
da koye yadda muke a fili ba ruwanmu da wallahi a baɗinin mu ma haka muke Mhm.
habibu ilahi al arshi annabi muhammadu shi masoyi ne na ubangijan al'arshi Allah majma'u sha'anihi matattarar sha'anin Allah kaka annabi Muhammadu ne.
wa tazkaruhu indi Shehu ya ce tuntuntuna shi na ambato a waje na alazzu min al halwa halwa shi ne mafi daɗi da halawa mai zaƙi.
wal imla Don me ba zan faɗi haka wa ba.
anta al abdu lillahi Hakika ya Rasulallahi kai bawa ne na Allah.
sayyidan li sadati hadha al khalqi halin kasancewarka kuma shugaba ga shugabannin waɗannan halitta.
haqqan haka lamarin yake da gaske wala da'awa ba tare da da'awa ta ƙarya ba wannan da'awa ce ta gaskiya habawu ilahun ubangiji Allah ya bashi wahidun makaɗaici mutafaddilun mai fadala karimun mai girma da karamci falam yudrik lahu mudrikun mudrikun mai riska lam mudrik sha'awan babu yana iya riskar fage lahu na manzo Allah cikin farala Allah da baiwa da girmama girmame
fa- faminhu nawalul kulli daga manzon Allah ne baye bayan kowa da kowa yake kowane jinsi kowane fati kullu kulliya ce duk wata baiwa a kowane bangare ne na annabawa da mursalai da waliyai da masu kuɗi da kai da kowa masu hankali masu gani duk kowa duk wata baiwa ne ta Allah daga manzon Allah ne wal kullu da'iman kowa da kowa
wa qad taraku min ba'dihi min ba'di za bahrahu rahwa na faminhu nawalil kulli baye bayan kowa da kowa daga manzo Allah yake wal kullu
kowa qad taraku ya bar kogin baiwar annabi min ba'di za bayan kowa da kowa ya samu kowa ya koshi kuma kowa ya bar wannan kogin na baiwar manzon Allah rahwan dankan da'iman kogin ma bai san an shiga ba bai ma san an ɗiba ba Mm. shine shi yake cewa baiwar annabi sallallahu alaihi wasallama da rarrauna daga karfa kowa samu yake ba sai in an zo rabon kuɗi ana kokawa karfafa su ture su karba su tafi a rarrauna ma yana can a zaune kan ma yi kokawa kan ma kan ma mai karfi ma da karfin sanannan bai saboda yawan baiwar da rarrauna da mai karfi kowa yake samu kuma kowa ya tafi ya bar baiwar yadda take kamar ba a bayar ba sai manzon Allah haka abin yake har abada kogin annabi bai san ma an motsa ba bai san komai ba yana nan damkam da baya bayan Allah tab a ciki alayhi salatu lahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ma hanna ashiqun wato matukar mai shauƙi ya yi bege shi Ila- ne ni in ya ila daibatil mukhtari zuwa ɗai ba ta abin zaɓin Allah shi ne Madina man la lahu sharwa shi ko mai ɗaibar annabi abin zaɓin Allah shi ne wannan da babu tamka gare shi shi A- kaɗai ne
alayhi salatu lahi salatin Allah ita tabbata ga manzo ثم Allah سلامه sannan gaisuwarsa مع الآل tare da alaye من نالوا به غاية Alu da القصوى sabu su ne suka samu wato gaya mafi nisa ta mukami biyu da albarkacin manzo Allah مدى القدر mutukar mutukar kadarin annabi da والمقدار darajarsa da alfarmarsa mai girma من خير daga مرسل fiyayyen abin aikowa محمد شيل.
الماهي الذي راكب Wai salatin da القصوى kaje salatin da kaje ina rattabowa ba ni ne ba ba daga gare ni ba ne daga manzon Allah ne zuwa manzon na'am muhammadin shine ilmahi annabi muhammadu mai share kafirci allazi raqibal qaswa wannan da ya wuce abuwa bai karfin baya wacce ake ce mata kasawa daga cikin sunayen raƙumin manzon Allah ne na'am wa habli ya mahtatu da'iman ya ubangiji Allah ka bani abin duk da na zaɓa ina so tutur kai ta bani abin da nake so lidini ga addini na na musulunci wa dunyayi da duniya ta abin da nake so ka bani ya bashi mu ma ya ba mu bil mukhtari albarkacin abin zaɓin Allah ala wafti ma a ahwa bani a bisa dacewa da yadda nake so iya yadda nake so in arziki ne kuɗi ba haka ba haka so
saboda albarka annabi kuma duk abin da aka ce ka bani Allah in dai kada an ce dan annabi to an bayan na'am harful ha'i na'am
سلام على ديب الأمين الوجيه لدى حضرة العلي النبي نبيه سلام على دع الأمين الوجيه لدى حضرة العلي النبي نبيه سلام عليه من عديم متيم بحسن معيم له من شبيه معي به شمس النهار قد أسنك قد يفوز قديم قد تعمل فيه على مد خير الورى كقدره صلاة وتسليم عديد سنيه عليه صلاة الله ثم سلامه تبعد عدائي وكل سفيه فهو سلاحي وهو سيفي ومغفري به رد عني مكر كل فكيه عليه صلاة الله ثم سلامه ويشفع فينا فهو خير وجيه عليه صلاة الله ثم سلامه بآية سفيني فوق كل نذير عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل ذوي عليه من العبد العديم تهية تفوق تعايا لكل كهول فيه حرف الهاء harafin ha'i shehu ya ce سلام على داه الأمين gaisuwa ta Allah ta tabbata a bisa ɗaha amintaccen Allah amintaccen bayan Allah الوجيه mai alfarma a halarar Allah babban honorable ke annabi Muhammad na'am لدى لدى الحضرة mai العليا alfarma nan ga hadara madaukakiya shine hadara Allah النزيه wanda yake tsarkakakke النبيه faɗakakke sallallahu alaihi wa sallama سلام عليه gaisuwa ya tabbata ga manzon Allah من هديم daga khadimi nasa shine ne in ya متيم abun bautarwa da wahalarwa da shauƙi da begensa بحسن محيا shi kuma matabbaci ne fus da kyakkyawa na magana tasa shi annabi muhammadu ما له من شبيه fuskarsa ko don kyau babu wani mai kama da ita babu mai kama da fuskar annabi yadda ka ya ce ga wata fuska kamar ta manzala to manzala ne na'am محيا به fuska ta annabi magana ce da shi ne شمس النهار قد أشرقت ranar yini na hantsi hakika ta yi haske da wannan hasken fuskar يفوز هديم hadibi na annabi kowane ne ene ne mak- munakkari ne ko ni shehu ko wani na inda hadimin annabi ne dan yaro ne babba ne mace ce namiji ne ya fuzu yake قد rabauta تأمل فيه mutakar dai hakika ya yi ta'ammuli fi cikin manza Allah على shine أحمد lura lura ta ta'ammala salatun wa taslimu صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah عديد سنيه adadin shekarun manzon Allah على أحمد tabbata a bisa annabi Ahmadu خير الوراء fiyayyen talikai حق قدره gwargwadon darajarsa to shine muka faɗa ko adida sanihi ba 63 ake nufi ba ba shekara annabi a duniya 63 ko نعم شيخ ko minti ɗaya bai ƙara ba a haihu sittin da uku ne cif cif annabi lokacin haihuwarsa lokacin tafiya komai da ka sani to ba wannan shekarun ake nufi ba su waɗannan shekarun wasu shekaru ne miliyoyi ko biliyoyi ko tiriliyoyi barkatai su shehu yake nufi a wani zai ce wa mun ce shekarun annabuwai ba wasu shekaru sai 66 to su ka sani ba sai ka tsaya ba la ta kafa ma laisa laka bihi ilmun abin da baka da sani sai kai shiru ta wa fassara adi da sani aka yi bayani dan kaɗan shi sa ake dan abin nan irin allura fa harkar nan ta ma'aiki allura ce ake wa mara lafiya ake dan sura kaɗan kaɗan kaɗan ba ko likita dannawa yake a wani abun bilahi lalin muka danno shi sai mutum ya haukace dan kaɗan kaɗan ake turawa na annabi kuma ga hadisai fal a cikin maganar shekarun annabi na zamansa a gaiba ta Allah wannan shekarun nan sun share kowane tun ba ma lokaci tun ba yini ba rana ba wata ba sati ba shekara annabi yake tare da Allah to irin waɗannan shekarun an kwaso su a tiriliyoyi ma ba su da adadi to saboda riwaya da bai haƙi ya kawo ita kawai ake faɗa wannan abi huraira ta na ya rawaito ta ka gani idan ka ga abin da aka to idan mutum yana da hasadan ma'aiki idan aka zo da wani hadisin da ya zama to girman annabi ya fita a ciki ca zai yi ra'ifi ne to mu ko ra'ifin hadisi da ya zo da martaba annabi a ciki masu ilimin hadisi musdalahu daga nan ka gaya musu har zuwa ƙarshen bakin ruwa duk raunin hadisi in dai akwai martaba annabi a ciki wallahi mu abun masahihi ne kawai ballantana kuma hadisan duka da suka yi magana akan wannan magana shekarun annabi mu dai a namu ko da yake mu ba za a yi hukunci da mu ba mu shauƙinmu da muhabbanmu ba za ta iya sa ma mu gano ra'ifin ba in dai martaba annabi ta fito a cikin abu in dai da soyayya da rabo to kawai abin nan haka yake an samu hadisi daga abin huraira an same shi daga sayyidina umar an same wannan bai haƙi hakimu ya rawato mustadrakun haka manya-manyan bayan Allah a littattafan su irin su ibn al-arabi al-hatimi a mujamul kubra sun kawo kaga asfahani ma ya ka duk ga sanan to ka rasa abin da zaka yi musu ko ka rasa abin da zaka yi inkari ka ce ba haka bane sai abin da aka kambama annabi kuma kambama wannan Allah ne ya kambama shi kuma shehu yana cewa lan akun ujassimu ma'anan iska sattu sana ba bana kumbura ma'anoni in na nufin yi ban annabi ban so in halakar da kowa iya yadda hankali zai ɗauka nake faɗa mu ma a fassarar haka muke a gani ban mancewa ni ta surutu ba an ce na ce shekarun annabi ba 63 ba ne to wane ne to 63 guda nawa ne wannan mu ba ka zo aka koyar kawai aka girmama mu da ita to hadisin da bai haƙi ya karɓo na abi huraira shine na hiran ma'aikin Allah da jibrilu kuma wannan shekarun kaɗan ne a cikin lissafi in ka buga kwakuleto da aka faɗa manzo yana magana da jibrilu ne sai ya tambayi jibrilu cewa jibrilu wai yaushe ko ka fara hidima cikin hadarar Allah yau kamar shekara ka nawa kana hidima sai jibrilu ya ce allahu wa rasuluhu a alamu kai da allah ne kuka sani ne ban san adadin shekaru na na hidima ba kaga tun tun tun adamu shi bai san adadin wannan shekarun ba sai jibrilu yake cewa sai dai kawai abin da zan rike akwai wata tauraruwa tana hudowa a bangon gabas haka maso arewa ina ganin wannan tauraruwar na ganta da yawa amma daga lokacin da na farga in gane yaushe na ke ganinta na ba ta hudowa duk sanda tauraruwa na ta hudo ba za ta kuma hudowa ba sai ta shekarar dubu saba'in sannan sai in kuma ganinta to daga sanna dai na fara kardadan tamizin na fara ganinta kakka kyale waɗancan da ya ta gani ba adadi da bai amma daga sanna da yake lissafin da jibrilu yake gawa ma'aiki daga sannan na fara ganinta na mayyaze ina ganinta ba ta fitowa sai shekara dubu saba'in ni kuma ya rasulallahi na ganta so dubu saba'in to shine dan kada hankali ya yare ya mutsa ya ce to wannan shekarun to in ka sa calculator ka buga dubu saba'in miliyan nawa ne ba yawa ko eh ba yawa miliyoyin ba yawa yanzu wani anan yana da naira sama da haka amma ba za a yi mai inkari ba wannan ƙosharu to in ka duba misali dubu saba'in a gani dubu saba'in so dubu saba'in miliyan nawa ne bai wuce dan ya kai hudu ma ka buga ma kakulai jaza ba san buga ta malam ba jaza zawun ko miliyan bakwai ne ko kuma ba yawa miliyan biyar ne ko biliyan to ba yawa to wannan shekarun shehu yake nufi salatun wa taslimun adida sinin adadin shekarunsa to amma ya aka yi wannan shekarun an gane me yasa sai da jibril ya ce ya ganta sau dubu saba'in wannan tauraruwar sai manzo Allah ya ce ya jibrilu ana zalikan najam ai ni ne wannan tauraron nake lekowa in koma ina cikin halara Allah babu shekarun da aka kawo na dubunnan da Allah ya yi masa kallo wajen kallo-kallo daban-daban Allah ya yi kallon inaya kallon muhabba kallon inaya kallon kana'a kallon haifs ko wa'annan kallo-kallo da Allah ya dinga yi wa hasken na manzon Allah tukun kafin ya sarrafa ya juya shi cikin haskensa ya yadda zai da shi ya ce kun abdi muhammadan wa bi muhabbati mu majadan duk kafin fa a zo nan ne kowane kallo ɗaya da Allah yi wa annabi na shekaru tiriliyoyi barkatai Allah kaɗai isa ne ba wai waɗannan ma aka yi magana ba a dan dai kai dai mutum ya faɗa kwata sai aka tsaya na wannan ruwa ya turmusin amma an ce sun fassara an ce wai manzon Allah wasu shekaru wasu shekaru 60 ba na 63 ba kai kai hankali annabi ya fice duk inda kake tun ba shekara yake tun ba kwana in an ce maka shekaru na annabi ai so ake a nutsar da kai saboda kar ka shiga wani hadarin hijabi ka je ka cutu wannan shekarun shehu yake nufi alayhi salatu Allah salamu salatun wata salimun adida sinihi to mu mun hada har waɗancan ɗin Allah ya salati ga manzo Allah
alaihi salatun layi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah summa salamu sannan gaisuwarsa
tuba ido a adai salatin nan ta nisantar da makiyana daga bari na wa kulla safihi da dukkanin wawa ya can duk wani wawa da duk wani makiyi Allah ka nisanta to daga wannan ne zaka ga duk wanda ka gansu tare da shehu to masu hankali ne ko a madina ka je ba wawaye kuma duk wanda ka gan shi tare da shehu za ka same shi cikakken masoyi ne na manzon Allah to wannan Allah ya yi wa shehu Allah ka yi mana duk wawa Allah ka yi can da shi albarkacin manzo Allah amma shehu yana godiya ga Allah yana alfahari da abin da annabi ya masa cewa ni ban taba zama da wawa ba da ɗai ba ni da abokai ban da abokin zama sai zaɓaɓɓun bayi malamai su ne yara su ne almajiran su ne koman duk wawa ma in ya zo sai ya tafi Allah ka ba mu dace na'am fa huwa silahi shine makamina na faɗa da maƙiyi wa hawa saifi shine kuma takobi na wa migifari shine majaujawa na bihi rudda anni makara kulli fakih da manzon Allah ne ake juyar da makarun dukkanin babban maki gare ni ba ni ba makarunsa fakihi fa ba na masanin fikihu ba suna ne daga cikin sunan suwancananka mahasada makiya za ka yi an ce aduwi kaga ci to aduwi ma yana dawa sama ne za ka ga daga adu za ka ga an sa sai hebbu kaga sai daga hebbu kuma sai gashinmu daga gashinmu sai shi faƙi shi faƙihin nan ba fa na masanin fiƙihu ba ne wani tantere ne cikin laɓaɓɓun mugaye eh, ba na masanin fiƙihu ba ne to shi ka- makirci da da shakiyanci da makau da binne ai faƙihi ba dama to duk makircin faƙihi da binne-binnensa da sharrinsa da zage-zagensa ya Allah don albarkacin salatinmu ga annabi ka nannaɗe ka mayar izuwa kansa kuma an gama Hmm.
alaihi salatun layi salatin Allah ita tabbata ga manza summa Allah salamuhu sannan gaisuwarsa wa yashfa'u fina annabi yana mai ceto cikinmu albarkacin salatin nan nasa fa huwa khairu shi wajihi ne fiyayyen mai alfarma nan ga hadara ta Allah ta'ala.
alaihi salatun layi Salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah, Thumma salamuhu.
sannan gaisuwarsa biha yastafini da albarkacin salatin nan ne wato Allah tabaraka wa ta'ala yake zaɓi na fawqa kulli nazihi nazih birbishin dukkanin wani tsarkakakke na zamani na na samansa akan akan komai. Mhm.
alaihi salatun layi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Kuma Allah salamuhu.
sannan gaisuwarsa Wa alim.
ga alaye Wa ashabin.
da sahabbai wa kulli zawi da dukkanin ma'abota daurantaka da shi su ne wato ahalin ahalul baiti da kuma ahalin soyayya na danginsa da na kusa da shi na sahabbai radiyallahu anhum alaihi tahiyatun tahiyatun gaisuwa ya tabbata gare shi daga gare ni min al-abd al-khadim gaisu wannan ko daga bawa khadimi nasa tafuku tahayal kulli ta fifici dukkanin wata gaisuwa kakaf da za a kai wa annabi Uhu.
duk wata gaisuwa zuwa ga hadaran ma'aiki a wannan zamani nawa to ta wata fifici duk wata gaisuwa kuma ta fifita kwarai shi fuhu lifihi Lifihi.
bakinsa zuwa bakinsa kaga bai ce fiya ba ka dinga gane muhallin fana'i bai ce fiya lifihi ba sai ce fuhu lifihi bakinsa zuwa bakinsa ka gani yana yan ce shehu yana isar da komai nasa babu dan aike babu dan sako babu wato wasiɗa kamar yadda sauran bayi ake isarwa da wasiɗa shi dan isa da soyayya annabi ya ba shi zamani shi da shi yake karba to gashi ya kuma maimaitawa Mm, idan an ce wato inam- shehu yake cewa "Oh, ina yin bishara ta ta isar da saƙo ko zuwa ga reka ya rasulallahi babu wani mashiga a ciki ba wani mala'ika mai karba a cikin wato eh, fa- farkon iksir taisir cikin taisir ne ko Mhm. sai wani yake ta surutu ya za a ce kowa ga mala'iku suna kaiwa sai dai kawai shehu ibrahim ne yake kai tasa kaza kaza to gashi ya kuma fara fuhuli fihi sai kuma ka sake wata magana kai za ka gaishe na harful ya'i harafin ya زماني لا أنفاق أود الكوافيا لمن قد صفى للحق بالحق وافيا واجعل سهود هري بروحي وروحي والمجلس الأشباه كرهن تاليا أراني إذا وافيت عمد ظاهرا أنت عبد لبانات الفؤاد مثانيا فشير لذاك العزم والكهش ملة فتدنك من بلاء ما كان قاسيا ويبنك من أرض الحبيب رسيمها تمرق عدا بضره مناجيا فسرق وصديق جلسك بعد ذا شهدت فتد النفس للنفس شافيا وقدر لبره الشوك والحب قدره فتبكي بما تزري المسن البواكيا سلام على روض الحبيب وبعده سلام على روض الذي كان ثانيا سلام على روض الشهيد سراجنا سلام على الأحباب هاز المعاليا سلام على زوج البطول وزوجه وثالث أركان الخلافة ساميا سلام على أهل البقي جميعهم يعيهم تيم من أفريقيا ساويا رياض عريضة ديار هبته وأذكى نيار الشوك للقلب صاليا وقلاه سكنا بلغني بلاده بعام بدل أن نبتم لشواجيا حرف الياء harafin ya shewa ya ce zamaniya la anfaku zamani na matukar zamani na babu ina gushewa uhudil qawafiya ina ba da hadiyar kafiyoyi na waka liman garsafa lil haqqi Eh, zuwa wannan da ya tsarkaka ga gaskiya shine annabi muhammadu bil haqqi wafiyan yana mai cikawa kuma ilhaƙi ga gaskiya shine Allah kullum Wajen?
ban gushewa kullum ina ba da hadiyar waka da kafiyoyi zuwa manzon Allah Allah ya saka shi
ujalisuhu da hari ina zama da shi annabi Muhammadu mutukar zamani na bi ruhi da ruhi na wa ruhihi.
da ruhin annabi kullum suna tare wa hal majlisul ashbahi shin yalla mazaunin gaggunan jiki kad hana ya taliya yanzu ta ya yiwu kuwa a biyu zuwa zaman ruhi ya rasulallahi ruhi na da naka suna tare yau yaushe ne gangunan jikin za su haɗu su zauna tare sun ko zauna na arani idza wafaitu ahmada za'iran kana gani na yayin da na je wa annaba hamadu ina mai ziyararsa a madina qadilu banatil fuadi sannu zan biya dukkanin bukatun zuciya na musaniya ina mai biyantawa da haka mai ina mai farkwantawa da ziyarar manzon Allah
fashahid li dhaka azmi dan u- dan uwa azma fashahid li dhaka azma abincin mu ne wasali ba saboda haka shahis ka gaggauta ka motsa al'azama himma da zaka zuwa wancananka shine ziyarar manzon Allah warakabshi millatan ka hau taguwa mai karfin baya fatudnika min badaha ita ko taguwan nan mai karfin baya idan ka hauta tuduni ka tana kusantar da kai zuwa birnin kwarin maka ma kana abin da qasiya ya kasance kasiya mai nisa tsakanin maka zuwa madina wannan zai kusantar da kai zuwa madina to in ka hau taguwa ko bismillah za ka isa madina ba da dan nisan tafiya
waidnika min ardal habibi rasimuha Sakar kamshin nan nata yana kusantar da kai zuwa ƙasar masoyi annabi Muhammadu.
tumarrigu haddan In ko ka je ka goga kudu kukanka bidarihi a wajen gindin kabarin manzo Allah.
munajiya Kana mai munajati da shi ya Rasulullahi, ya Rasulullahi, komai ka faɗa. Kai munajati da oga an gama. Na'am.
fasidqun in ka je wannan waje na kabarin manzo Allah gaskiya ne a gurin da wasiddiqu mai gasgatawa shine sayyidina Abubakar shi ko annabi shine gaskiya na'am jalisaka ba'da za su ne abokan shahidun.
gabanka bayan su kuwa akwai shahidu mai shaida na 'yan aljanna shine sayyidina Umaru fadittan nafsa kajiyar da rai daɗi lin nafsi shafiya shafiyan kana mai warkewa daga barin dukkanin illoli da suke cikin ranka ga annabi ga sai na bakar ga sai na umaru ga ka abu ai an warke Allah akbar faqaddir li barhi ka shawqi kaddara da wato radadin shauki wal hubbi qadrahu da kuma kaddara girman soyayya a wannan lokacin ku kaddara shi ka kimanta shi fatabki bima tuzril muzuna wai ka kaddara irin yadda za ka ci ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umaru ga ka a zaune kana ta faɗin abubuwa ana karɓa wai irin shauƙin da za ka ji a lokacin da irin soyayyar nan ɗan kaddara ka ɗan ɗan kaddara ka ji shine shehu ya ce ɗan fara misali ma sai shehu ya gama kaddara maka ka fara ɗan kaddarawa ya ce fatabki ka fashe da kuka fatabki sai ka yi kuka bima tuzril muzuna al da bawaqiya abin da wato giragizai suke zubarwa na ruwa kai ko za ka yi ta zubar da kwararar hawaye saboda tsananin shauƙi da soyayya na manzala salamun ala raudil habibi shehu ya ce gaisuwa ya tabbata a bisa raudan nan ta masoyi annabi muhammadu wa ba'dahu bayansa kuma salamun ala raudil ladhi kana thaniya gaisuwa ta tabbata a bisa raudan nan wanda yake na biyu shine sayyidina abubakar da masani sunaini ne shine na biyun annabi na biyu a kogo na biyu a tafiya na biyu a imani na biyu a shiga madina na biyu a makwanci Allah ya ƙara masa yarda
salamun ala raudi shahidi sannan gaisuwa ta tabbata a bisa raudan nan ta shahidu sirajina shine fitilar mu fitilar yan aljanna shine sayyidina Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu salamun alal ahbabi gaisuwa ta tabbata a bisa masoya hazul ma'aliya waɗannan da suka tare wato ɗaukake-ɗaukake na darajoji na sahabban manza Allah Sal- gaisuwa ta tabbata a bisa sayyidina Usman yana nan a cikin ƙoba- a baki'a Eh, gaisuwa ta tabbata bisa sayyidina Ali yana nan a kufa Allah ya kai gaisuwa gare su sannan gaisuwa ta tabbata a bisa baki ɗayan masoya waɗanda suka tare ɗaukake-ɗaukake daga girmama-girmama daga Allah salamun ala zaujil batuli gaisuwa ya tabbata gashi nan a bisa mijin fadimatul batuli wa zaujihi da kuma ma- matarsa ita ce fadima na'am wa thalith arkanil khilafati gaisuwa dai ya daɗa tabbata a bisa na ukun halifa rukunan halifanci shine sayyidina usmanu samiya maɗaukaki salamun ala ahlil baqi'i gaisuwa ya tabbata a bisa ahalin baki a baki ɗayansu yuhayyihimu taimun kaga mutum idan ya mutu a madina aka kai shi baki a cikin sahabbai wannan gaisuwar ta shehu har goben ta tunkaro har da shi Mm, Allahu akbar ya isa mutum shahada wafatinsa a madina an gama na su tashi tashinsu daban wanda duk ya mutu a madina ya haye Mm, wanda duk ya mutu a madina ya haye Mm, Allah ka ba mu sa'a Mm, wata tara muna dawafi wasu mutum su biyu sai ɗayan yake cewa shi dai yana so in ya je madina kawai ya mutu a can labbai kallahumma ake sada hirar su haka shi ka san faɗi abin da ka faɗa a nan an gama shi ƙwarai kuwa to shine bayan kwana biyu sun tafi madina mu kuma mun zo mun je madina mun haɗu ma mun gaggaisa mun fito daga ziyara daga baki a babul baki muka gaisa ina mutumin ka sai ya shi yana maka bai taho ba shi da shi da matarsa dai suka taho lafiya lau mun tsaya dab da cikin baki a hako su kantina za ka sai faɗa ne ko ɗan wani abu dai gashi nan mun yi ziyara an fito inda da daɗewa muka yi an yi sallah kafin a dawo bayan ma an yi sallah an idi muka kuma koma madina shi ma bayan sallah ne mai sitti shawwal a madina sannan mutum ya dawo maka kuma sai a taho gida kawai sai ya kama ka ya fita da gudu matar binsa take wane kai- kai ku rike mun kuta gudu yake yana ta salati har polisa aka taho ana ta lafiya ana tare shi yana tafiya dab da ya tafi kusa babu babu usmani kawai ya tsoguna shi kadai da jakarsa haka a rataye da kaya sababbi jikinsa masu kyau ko kafin a zo ana zuwa matar tana zuwa matin ya tafi ya tafi kaga irin wannan shahadar mai karfi ce wanda ya mutu a madina ko tambaya ba a yi masa in dai kaga mutum ya cika yana mumini a madina an gama Mm, Allah na girmama madina wallah ko a ina za mu mutu ka sa mutuwar mu ta zama ta madina ce barka na Ƙara lafiya.
gama da annabi Amin.
na'am yuhayyihimu taimun ina nufin fa ko da mun mutu a- ko- ko a gwarza na cika to madina ne eh ko nan kano ina nan ko da muka ciccika Allah inna duk masoyin annabi ga muna inna duk wani mu ya je mutu ko a ina ne Allah ka mayar da mutuwar nan ta madina ce
Allah ya kwana ya ƙara na irin lafiya abin da suke samu Allah ka ba mu shi ka ga yawancin wani ya cika a madina an gama
yuhayyihi mu taimun su wa'annan bayin Allah na baki a shehu ya ce taimun abun bautarwa da soyayya sawiyan da yake zaune bi afirka a afirka yuhayyihimu yana gaishe su Allah ya ƙara musu daraja riyadun aridatun ice dausayi ne madina mai faɗi diyaru ahibbati kuma dausayi ne mai ni'ima na masoyana wa asqad niyara shauki ishe wuta ce kuma ta shauƙi ta ruru lil qalbi saliya saliyan tana mai ƙonawa da saɓularwa lilƙalbi ga zuciyata wa qallahu suknan ubangiji allah muke roƙa ya tsare bar- jiragen nan na ruwa ballagani biladahum da ta isar da ni garuruwansu annabi da sahabbansa ita ce wato madina bi ami fadad hannuku da a shekara ta fadat hannu ko miƙa wannan na wato ainihin mm, taguwa mai ƙarfin baya da yunkura wata to ko ba sa ta bi ne shehu ya buga wannan da an fatat hannu ku idan ka ƙara hudu akan wancan dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku to in ka mayar da ita ya zama da hamsin da takwas shine zai baka adadin harufan faddat hannuku tamlar shawaƙiya faddat hannuku wato sai fassara ta da yunkurawar taguwa yana nuna maka a zuwa na biyu in ka ji wancan an tafi ta ruwa zuwa na biyu an tafi a ƙasa da abin hawa muka isa muka je madina a wannan shekara na'am shauƙoƙi kuma tamlar shawakiya shauƙoƙi kuma ta ciccika a zukata da sababin ziyarar mu manzo Allah muhammadu annabi Muhammadu yasi Yasinu ne wa ahmadu Yasinu kuma suna ne a haɗe da suna wannan yar ta tazimi ce ɗaya yar ma ta tazimi ce ya sirrallah ya da sin ya da nuni ya nurallahi annabi na'am wa ahmadu annabi Ahmadu kuma ashirun mai taruni ne wa aqibu na ƙarshen annabawa ne wal hadi shi ne mai shiryatar da halittar Allah nafal kufra shi ne ya ko- ya kora kafirci mahiya yana mai share shi alayhi salatu lillahi latin Allah ya tabbata ga manzo Allah min kulli na zarratin daga dukkan zarra na halittar Allah kazaka salamun haka nan gaisuwa bis salati muhakiya zamanto gaisuwan nan yana mai kwaikwayo lissalati ga salatin nan shi ma min kulli zarratin alayhi salatu lillahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah fi kulli lahazatin cikin dukkanin harara na ido da ƙiftawa adida asami ismi adadin sunayen nan na sunan Allah zarƙadodo إذ كان عاليا yayin da wannan sunan ya zama maɗaukaki عليك صلاة منك Salatin Allah ya tabbata ya rasulallahi minka daga gare ka نحوك izuwa ka tarnanka سيدي ya shugabana كذاك سلام haka nan gaisuwa ma ya tabbata gare ka minka na hawaka daga gare ka izuwa gare ka مساويا yana mai للصلاة daidaito lissalati ga salatin nan da muka yi minka na hawaka عليك صلاة الغيب salatin gaibi ya tabbata gare ka da بالغيب gaibi دائما tutur
كذاك سلام haka nan gaisuwa مجاريا للصلاة yana mai gudana irin gudanan nan na salati shi ma salamul gaibi bil gaibi din duka ya tabbata gare ka ya rasulallahi وصلى عليه غيب غيب Sala- ai, sala- gaibu gaibi yayi salati a gare ka da بغيبه gaibinsa وأسراره سرا da sirrorinsa kuma yayi a sirrance Wa jaharan.
kuma yayi a bayyana da gare ka ya rasulallahi وخافيا yana kuma mai yi hafiyan a ɓoye duk ya tabbata gare ka yanzu duk ƙoƙarin ka za ka ganar da mutum ya gane gaibin salatul gaibi bil gaibi gaibi wa da ko sirrin sirri bil gaibi ka ga wannan sai da zo a magana da sai dai Allah kawai dai ka ce Allah kawai ko duk hijabin ka kasan gaibul gaibin Allah kenan na'am wa salla jami'ul kainati baki ɗayan kasantattu na halittar Allah da asari'a baki ɗayanta ta yi salati ala ahmadan mahmudi a bisa Ahmadu abin yabo man jaa hadiya wannan da ya zo hadiyan yana mai shiryatar da halittar Allah wa alin da alaye wa ashabin da sahabbai mada qawli khadimin mutukar faɗin nan na mai hidima shine ni hadimin manza Allah in ya ya zamaniya ce zamani la na anfaku babu ina gushewa Uhudil qawafiya.
ina ba da hadiyar kafiyoyi ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam